الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السياج الواقي من جميع الشرور قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال عز من قائل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أيها الأحبة في الله إن دين الإسلام دين كمال وشمول لم يترك شيئا يحتاجه العبد في دينه ودنياه إلا بينه حتى آداب قضاء الحاجة التي قد يستخف بها بعض الناس وهي عند الله عظيمة لما يترتب عليها من طهارة وصلاة وقبول عبادة وصيانة العبد عن المخالفات ومن المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في الخلاء أيها الأحبة في الله أولا ذكر الله في الخلاء فالخلاء موضع لا يذكر فيه اسم الله تعالى تعظيما لرب العالمين ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وشرع للمسلم أن يقوله قبل دخول قبل الدخول فقال بعض السلف يكره ذكر الله في الخلاء إلا لحاجة تعظيما لرب العالمين ثانيا أيها الأحبة في الله استصحاب ما فيه ذكر الله ومن تعظيم شعائر الله ألا يدخل المسلم معه إلى الخلاء ما فيه ذكر الله تعالى كالمصحف أو الأذكار المكتوبة إلا لضرورة فقال عز من قائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان فيه اسم الله كما جاء في السنن ثالثا أيها الأحبة في الله عدم الاستنزاه من البول وهو من أعظم المخالفات ومن أخطر الأمور فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وفي رواية فقال لا فكان لا يستتر من البول متفق عليه وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تنزهوا من البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في قبره فيجب على المسلم أن يتحرز منه ويتطهر تطهرا صحيحا رابعا أيها الأحبة في الله طول المكث في الخلاء بغير حاجة فإن الخلاء مأوى الشياطين كما قال بعض السلف إن هذه المواضع مأوى الشياطين فلا تطيل الجلوس فيها وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بالاستعاذة عند الدخول فلا ينبغي للمسلم أن يطيل المكوث فيه بغير سبب بل يقضي حاجته ويخرج خامسا تعمد السلت والنتر والنحنحة ونحوه وهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تكلف وتنطع وقد يؤدي إلى الوسوسة والدين يسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون رواه مسلم وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما زال الناس بخير ما لم يتكلفوا وهذا الفعل يفتح باب الوسوسة فاحرصوا أيها الأحبة في الله على تعلم هذه الآداب وتعليمها لأولادكم وأهليكم فإن كثيرا من الناس يتساهلون فيها فيقعون في النجاسة وتبطل طهارتهم وعباداتهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد bayan haka ‘yan uwa ina wa kaina wasici da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin tsoron Allah maɗaukakin sarki shine abin da yake kare mutum daga dukkan sharrori dukkan wani sharri da ka sani a duniya da na lahira to tsoron Allah maɗaukakin sarki shine zai kare ka daga gare shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ومن يتق الله cikin suratul talaq Allah madaukin sarki yake cewa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya ji tsoron sa to Allah madaukin sarki zai sanya mishi mahuta a cikin lamarin sa duk wani lamarinka da kake tunani ya shige maka ka kasa gane gabansa da bayansa to ka ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah zai sanya maka mafita a cikin shi sannan Allah maɗaukin sarki ya ce zai arzutar da mutum kuma ta inda baya zato baya tsammani ashe ga hanyar samun arziki sannan Allah maɗaukin sarki ya ce waman ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki to haƙiƙa tabbas Allah ya isan masa to kaga wannan yake nuna ashe jin tsoron Allah madaukakin sarki shine abin da zai kare ka daga dukkan wani sharri na duniya da na lahira wanda ka sani da wanda baka sani ba shi yasa iya daga cikin manya-manyan wasiya da Allah madaukakin sarki yayi ta ga bayinsa ɗan uwa masu girma a kwanaki da suka gabata ko watanni da ya gabata mun yi khutba akan abin da ya shahi kurakurai da kuma wasu bid'o'i da ake yi yayin da mutane suke sallah sai muka fara daga abin da ya shahi biyan bukata ma'ana shine zuwa a shiga dush a biya bukata a yi tsarki to insha Allah ta'ala khutuban mu ta yau zamu ci gaba da waccan khutuban ne mu sani lalle shi addinin musulunci addini ne wanda yake cikakke baya da wani ragowa bai bar wani waje ba wani abu wanda bawa yake bukata a yi mushi bayani a cikin addininsa ko duniyarsa face sai da addinin musulunci ya bayyana abubuwan da suke cike ya bayani a kai ba dukkan al'amarin da ka sani hatta biyan bukata kamar yadda muka ambata wanda mutane ba su ɗauke shi game da wani abubuwa wanda yake mai girma sai dai a wajen allah abu ne wanda yake mai girma wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim to shi wannan biyan bukata tsarki abinda yasa yake da girma a wajen Allah madaukakin sarki saboda ba a yin ibada dole sai ana mi sai ana tare da tsarki dole sai mutum yayi tsarki to shi yasa wannan tsarkin yake da matukar muhimmanci kuma yake da ladubba da ya kamata mutum ya koya ya je ya karanta domin ya kiyaye sallarsa ya kiyaye ibadarsa ya kiyaye duk wani abin da ya shahi na ibada ga Allah madaukakin sarki sannan kuma shi wannan abin da ya shahi abubuwan shi tsarki abin da yasa yake da girma yana kare bawa daga afkawa cikin kurakurai ko kuma cikin bid'o'i ko kuma cikin wasu abubuwa waɗanda suke sun saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu girma daga cikin abubuwan da ake kirkirawa ko da aka kirkiro wanda babu su a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu su a cikin addinin musulunci cikin karantarwa addinin musulunci suna da yawa to daga ciki akwai ambatan Allah yayin da mutum ya shiga dushi zaka ga wani ya shiga dushi amma yana ambatan Allah a cikin banɗaki wannan kuskure ne mai girma domin banɗaki waje ne wanda ba a ambatan Allah maɗaukin sarki a ciki waje ne wanda yake na ƙazamta duk wani waje ko wanda yake na kazamta to ana tsarkake Allah madaukakin sarki a wannan wajen ba ambatan Allah a cikin bandaki zaka ga wani ya shiga cikin bandaki sai a hankali abubuwan da sai a hankali to mu sani shi wannan dush waje ne wanda ba ambatan Allah a cikin shi saboda girmama Allah maɗaukakin sarki ba wai ma Allah maɗaukakin sarki ba kan muje nan ba wai dan muna kwatanta Allah da wasu bayi ba a ta'ala Allahu an galika uluwan kabira zaka ga ba kowa ne zaka iya ambata sunan shi a wani waje ba wani waje in ka shiga kai kanka baka iya kiran wani ko ka kira babanka ko wani abu makamanci haka baka iyawa me yasa saboda girmama mahaifinka to Allah maɗaukakin sarki shine wanda yafi dacewa a girmama shi yasa in aka shiga cikin banɗaki ba ambatan Allah shi yasa ma zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga ban daki yake yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ya Allah ka kare ni daga sharrin abin da ya shahi shedanu maza da shedanu maza ashe ko kaga wajen da shedanu suke zama ne a ciki wannan yake nuna maka cewa in ka shiga ba a so ka ambaci Allah a ciki kuma sai aka shar'anta wannan yayin da mutum zai shiga dush sai ya ambaci wannan addu'ar kafin ya shiga ban daki shi yasa wasu daga cikin salaf suke cewa an kyamaci makaruhi ne a ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki a cikin banɗaki da mun biyan bukata saboda girmama Allah maɗaukakin sarki abu na biyu daga cikin kuskure da kuma wasu abubuwa da aka kirkiro ɗan uwa masu girma shine istishabu ma fihi zikrullah shine shiga da abin da ada koyi ambatan Allah a cikin shi cikin dush zaka ga wani ya shiga da wani littahi ko wani abu makamancin haka wanda akwai sunan Allah a jikin sai ya shiga cikin banɗaki wannan ma kuskure ne wanda ya kamata mu ringa gyarawa ko portable mutum ya sayi poshet an sa sunan Allah a jikin ko kuma wani abu makamancin haka duk wani abu dai wanda ada kai sunan Allah a jikin to ba a shiga da shi cikin banɗaki saboda girmama Allah maɗaukakin sarki bai kamata a ringa shiga ba a nan kuma za mu iya cewa musamman ga waɗanda suke da salula za ka ga akwai application application da ake sawa a cikin salula za ka ga wani lokaci mutum yana sa wani application wanda zai ringa tunatar da shi ambatan Allah zai ringa daga an jima minti ɗaya minti biyu ko ba duk bayan minti biyar zai ambata Allahu akbar ko subhanallah to kaga in ka san portable inka akwai irin wannan to sai ka ajiye ta kafin ka shiga dush sai ka shiga dush in ka hito kuma ka dauki portable inka me yasa saboda kana iya cikin kana portable ɗinka tana iya tuna maka ta ambaci sunan Allah kuma kai kuma kana cikin dush kaga wannan abu ne wanda bai kamata ba ko kuma wanda ya san ma ya sa wani sunan Allah ko karatun alkur'ani a wajen apple yayin da aka kira shi za a karanta alkur'ani ko wani abu makamanci haka kaga wannan duk abu ne wanda ya kamata mu nisance shi bai kamata mu ringa shiga ban daki da irin wannan duk wani abu da ka sani daidai qur'ani ne ko kuma wata takarda ce an rubuta sunan Allah ko wani littafi ne ka sa shi cikin aljihunka musamman kananan littattafai kayan in ka shiga ban daki to ya kamata ka yi mi ka hudda wannan me yasa saboda girmama Allah madaukakin sarki shi yasa ma yazo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki yana hudda zoban shi ya aje shi saboda a jikin zoban shi akwai sunan Allah a jikin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga ban daki sai ya hudda wannan zoban ya aje har sai in ya huto sannan sai ya dauka ya sanya to kaga wannan abun koyi ne mai kyau da ya kamata mu dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma abu na gaba shine adamu listin zahu min al-bawl shine rishin barin mutum ya ƙara biyan bukata ya tashi musamman mutum yana bawali bai kare ba sai ya sauri ya mai da tufafin shi da sauransu wannan kuskure ne mai girma domin wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda suke da haɗari a cikin addinin musulunci sannan kuma iya daga cikin mafi girman Uh, saba makarantarwa addinin musulunci da ake da wannan saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istanzahu min al-bawl ku bari ku kare bawali yayin da kuke yi kada ku yi gaugawa fa inna amata azabil qabr minhu domin mafi girma mafi yawancin azabar kabari to ta samo asali ne daga rishin tsayawa ku kare bawali yayin da kuke bawali za ka yi mutum ya tashi ya shiga dush ko minti ɗaya bai yi a ciki ba ya huto bai tsaya ya kare bawalin shi ba ya kare fitsarin shi ba ya mai da tufafi ya yi to wannan kuskure ne kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da Imam Bukhari ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa ta ga wajen wasu kaburburra guda biyu da shi da sahabbansa suna huta sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce innahu ma la yu'azzabani ai wannan kaburburan ana musu azaba ma'ana ma'abuta cikin kaburburan nan ana yi musu azaba dukka wannan mutane guda biyu na cikin wannan kabarin guda biyu ana musu azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma yu'adzabani fi kabir sannan wa abinda ake musu azaban ba wani abu ne mai girma a idan mutane ba mutane ba su ɗauke shi wani abu mai girma ba an ɗauke shi wani abu ne wanda kawai ba wani girma gare shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muhallu shadi ya ce amma a haduhuma kaga shi ɗayansu fakana la yastanzihu min al fakana la yastatiru min al bawl ya kasance baya suturtuwa yayin da zai fitsari wata ruwaya yayin da zai fitsari baya kauce idan mutane yana yi a gaban mutane amma a ruwayar da Imam Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi sai manzan Allah ya ce amma a haduhuma fakana la yastanzihu min al bawl wan ɗaya daga cikinsu abin da ya sa ake mushi azaba ya kasance in ya je fitsari ya je biyan bukata ya je bawali baya bari ya yi da wannan bawalin yake tashi ya mai da tufafin shi sai kaga bawali yana zuba a jikin tufafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dalilin wannan ne ake mushi azaba kaga mutane mu dauki wannan a matsayin wani abu mai girma ba mun rena wannan abun gani muke a'a ba wani abu ne mai girma ba zaka ga mutun ya zo kan titi ko abin tsarki baya da yayi fitsari kawai ya maida tufafin shi ya tayi haka nan wannan kuskure ne wanda yana janyowa azaba kabari a cikin kabari idan mutum ya doge a kanshi shi yasa za ka ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga ciki akwai abdullahi dan abbas Allah maɗaukin sarki ya kara yadda da shi da mahaifinsa yake cewa ku tsaya ku ida sabawalinku yayin da kuke yi saboda abinda za a fara yi ma mutum hisabi a ranar tashin abinda za a fara ma mutum hisabi bayan tambayoyi da za a yi mishi a cikin kabari ya ce shi ne abinda ya shahi akan abinda mutum yake yi na bawali baya tsayawa ya kare saboda haka ya zama wajibi mutum in zai yi bawali in zai yi tsarki ya tsaya ya kyautata tsarkinsa ya tsaya ya yi shi da kyau domin wannan tsarkin yana da alaka da ibadar da zai matukar tsarkin nan bai yi ba kaga ibada ko ba za ta zamanto ta yi ba domin sai an tsarkaka game da komi game da dukkan wani datti na jiki da na jikin tufafi da jikin inda za a yi sallah ko inda za a yi ibada duk sai an tsarkaka da wannan abubuwan sannan ibada za ta yi za ta tabbata shi yasa ƴan uwa sai mu kiyaye daga ciki ciki na biyu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ana musu azaba saboda shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fakana yamshi bin namima shi ɗayan abin da ya sa ake mushi azaba shine ya kasance yana yawo da annamimanci annamimi ne wannan mutumin yana daukan maganar wane ya kai ma wane yana hada wane da wane hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to dalilin da yasa ake mishi azaba kaga wannan abubuwa guda biyu zaka ga sun zama ruwan dare ga duniya a cikin mu a yanzu mutane da yawa kai hatta cikin malamai zaka ga annamimanci ya shiga zaka ga malami malami ya zo yana kokarin ya je wajen wane ya gaya mishi kaza ya koma wajen wane ya gaya mishi kaza dan ya hada mutane ina za mu shiga wannan al'umma shi yasa mu kiyaye to kaga a takaice dai muhallu shahid anan shine wancan na harko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana mishi azaba ne saboda baya tsayawa ya kare bawulin shi yana gaugawa kawai yayi bawli baya tsaya ya diba ya kare ko bai kare ba sai mai da tufafin shi wannan iya daga cikin abu mafi girma da ake ma mutum azaba a cikin kabari abu na gaba ya koyan uwa musulmai shine iya daga cikin kuskure da mutane suke yi shine jimawa a cikin dushi zaka ga mutum ya shiga cikin dushi ya ɗauki tsawon lokaci a ciki minti 20 minti 30 ya ƙi hitarwa daga cikin doki sai ka rasa menene yake a cikin banɗaki wannan banɗakin ha malamai suka ce fa'innal khala'a ma'awa shayatin shi banɗaki mazaunar shaɗanu ne aljanu to kaga ko bai kamata wajen da shedanu suke zama ba ka jima a ciki wai menene ma abin jimawa a cikin bandaki zaka shiga ka biya bukata ka kawai ka hito ne amma wani in ya shiga kaga mutun ya shiga wanka ko wani abu makamancin haka minti 30 minti 40 kai dai ka san wannan yayi yawa sai in ba wata larura adakwai ba mutum zai wanke dushi ne ko wani abu makamancin haka wannan ba wani matsala bane ba amma haka nan kawai kaga mutum ya zama ɗabi'a shi wallahi akwai wanda ɗabi'a shi ce zaka gani in ya shiga ban ɗaki wanka mutane sun sani sai ya yi minti 40 minti 45 wannan kuskure ne ya kamata mutane su gyara shi shi yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ma game da cewa shi wannan wajen ban ɗaki wajen mazaunar shedanu ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga ban daki yana yin addu'a ya Allah ka kare mu daga shedanu maza da mata wannan yake nuna ashe cikin ban dakin wajen mazauna ce ta abin da ya shahi aljanu da kuma shedanu waɗanda suke kaga kenan mutum ya shiga ya biya bukatar shi kawai ya huto kai tsaya ya bata lokaci a ciki domin zama cikin shedanu ne dadewa a cikin abin da ya shahi ban daki abu na gaba na karshe ya koyan uwa musulmi shine rukon wasu abubuwa da ake yi yayin biyan bukata wanda ba su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su zo a cikin addinin musulunci ba wasu irin abubuwa ne zaka ga mutane suna dora ma kansu abinda Allah bai dora musu ba mutane suna kallafa ma kansu nauyi wanda Allah bai dora musu wannan abun ba su suke dora ma kansu wanda kuma wannan abin yana kai su zuwa ga hadari wasu abubuwa ne wannan shine zaka ga mutum in ya shiga dushi akwai wani abu da ake ce mishi wai mutum in ya shiga dushi kafin ya hito zai yi abin da ya sha shine ake ce mishi alsaltu shine mutum in ya tsugunna ya yi bawali ya kare bawali shine zai kama gaban shi namiji ya ringa tatsewa yana tatso gaban shi wai saboda hutsari ya ida hutar da wannan hutsarin wannan abu ne wanda bai dace ba bai zo a cikin karantowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa halakal mutanatti'un mutane waɗanda suke ɗora ma kansu abinda Allah bai ɗora musu ba suke takura ma kansu wajen ibada Allah ya ce sun halaka hadisi ne da imam imam muslim ya fitar da shi kaga wannan yake nuna ashe wasu abubuwan kawai mutane suna yi ne wannan abu ne wanda zaka same shi ana yi zaka ga za a ce musamman a abin da ya shahi fiqhu zaka ga ana karanta haka tabbas abu ne mai kyau amma in abun ya dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abubuwan daga karshe zamu yi bayani yana kai mutun zuwa ga wasu wasi malamai suke cewa shi abin da ya shahi bawali yanda kasan mai tatsan nono ne yayin da ya kama zai tatso nonon dabba in ya tatso nono zai hito in kuma bai tatso ba nonon ba zai zuba ba to haka hutsari yake yayin da duk kace zaka yi kokarin sai ka tatso shi to zaka ga zai zo to kawo ko ba za ka taba karewa ba za ka yi ta dora ma kanka abubuwa ne wanda Allah maɗaukin sarki bai dora maka ba shi abin da ake so za ka tsaya ne ka tabbatar ya'i da zuba ya'i da fita yanda kake da iko daidai gwargwado sannan sai ka tashi kai tsarkinka sai ka huta akwai abin da suke ce ma kuma annaturu ko kuma annahnahatu da wasu abubuwa wasu abubuwa ne wanda sun kai guda goma kamar yadda malamai suka rarraba shi daga ciki akwai irin su shekul islam ibn taimiyya za ka ya yi bayani kwarai game da irin wannan abubuwa to wannan abubuwan za ka ga wani an ce idan mutum ya kare bawali kafin ya yi tsarki ya tashi tsaye kamar zai tashi tsaye sannan ya koma ya tsugunna wai saboda fitsarin ya ida zuba ko kuma wasu suna cewa ma ya tashi tsaye ya dan yi tahiya ya dan yi kofa guda biyu ko guda uku sannan ya dawo ya tsugunna wannan duk wasu abubuwa ne da ake na takura ma kai wallahi zaka ga wasu suna yin shi wannan duka Allah maɗaukakin sarki bai ɗora wa mutane ba shi yasa ma zaka ga a waje da yawa a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa shi bai ɗora ma mutane abinda zai takura musu ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa mata ma ataha Allah baya ɗora ma rai abinda ba za ta iya ba sai abinda za ta iya sauwa da shi wani waje kuma Allah maɗaukin sarki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya ɗora ma rai baya ɗora ma ɗan adam abinda ba zai iya yin shi ba sai abinda zai iya wannan duk iya daga cikin kuskuren da mutane muke yi yayin da mutum ya zo zai tsaya ne kawai ya yi bawalin shi ya tabbatar ya da zuba babu zancen ya tsaya ya tashi kamar zai tashi ya tsuguna ya tashi ya fa biyu ya dawo ya yi kaza kaza wannan duka dora makai ne abubuwa waɗanda suke abin da ya shahi masu hallakawa kuma wa'innan abubuwan idan mutum ya rike su za su iya kawo mishi wasu wasi a cikin abin da ya shahi sha'anin tsarkin shi za ka ga mutum in bai yi ba sai ya ta wasu wasi shedan zai zo ya yi ta mushi wasu wasi anya ku tsarkinka yayi anya ku kaza anya ku kaza sai ka ringa shi kamar ma jikin tufafinka kamar akwai damshi a ciki akwai lema lema sai ka ringa ji anya ba wutsarin ne ya zuba ba anya ba kaza ne kaza kaza sai kawo mutum ya rasa samun nutsuwa a cikin sallah bal sai ya tahiya ce ya sake tsarki ko na abu makamancin haka wanda kuma wannan tabbas da nassi na alkur'ani mun ji Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa waswasi yana zawwa ne daga wa daga shedani a cikin suratul nas Allah madaukakin sarki yake cewa wa min sharrin nafa wa min wa min qul a'udhu rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas Allah yake cewa min sharril waswasil khannas ya Allah ya manzo Allah kace Allah ina neman tsarin ka ka kare ni daga mai sanya ma mutane waswasi mai boyewa allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya ma mutane waswasi a cikin kirazun su ma'ana cikin zukatan su menene wannan mutumin sai Allah madaukin sarki yace minal jinnati wan nas daga shedanun aljanu da kuma shedanun mutane wannan yake nuna maka a cikin mutane ma akwai shedanu akwai wanda zai zo a cikin mutane zaka ganshi amma shedani ne ta yaya ya zama shedani saboda baya iya umarni da abin kirki kullum zai ringa kokarin halakar da kai ne to amma kaga Allah madaukin sarki ya ambata mana cewa ashe wasu wasin nan daga shedan yake zawa shedan ne yake zawa ya sa maka wasu wasi a cikin zuciyarka sawa'un shedan kin nan cikin aljanu yake ko kuma cikin mutane domin zaka samu wanda zai zo bai gaya maka gaskiya ya dora ka akan hanya wadda za ta tsaya tana wahal da kai wajen sha'anin addininka zaka iya kiran shi shedani domin ga hanya wadda zai iya karantar da kai ya dora ka hanya mafi sauki amma sai ya sanya ka hanya cikin shakka wanda shedan zai yi galaba akan ka wanda kuma shedan ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki sai ya hallaka mu ga baki daya a wurare da yawa tunda Allah madaukakin sarki ya la'ance shi yace an tsine mishi an fidda shi daga rahamar Allah shedan yace to tunda ko haka ne dalilin annabi Adam ne ya Allah ka tsine mini ka wulakantar da ni to ya Allah ina rantsuwa da mada girmanka fa bi izzatika a wani waje yace ya Allah saboda buwayarka kai al'azizu ne na rantse da buwayarka ya Allah to sai na hallakar da su gabaki daya sai na hallakar da 'ya'yan shi ba dai saboda shi ne ba ya ce amma illa ibadika minhumul mukhlasin sai wa'inda suke yin abu don Allah suke tsayawa suna yin abu don Allah ba sa yi don wani ya gani su kaɗai ne za su gagare ni to ashe ku Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa shaidan zai zo mana ta ko'ina yana cewa zai zo muku ta gabanku zai zo ma 'yan adam ta gaba ta baya ta sama ta ƙasa ta duk inda suke ba su zato ba su tsammani zan zo musu ba za ka samu da yawa daga cikinsu masu gode maka ba ya Allah maɗaukin sarki wannan wai duk Allah yana ba mu labari ne ha ba wai kawai don mu karanta mu yi dariya ko mu yi kaza mu huce ba a'a don mu ɗauki darasi a jiki mu san da cewa muna da yaƙi tsakaninmu da shaidani dalilin da yasa kenan Allah maɗaukin sarki yake ambata mana saboda mu kare kanmu mu yi kokari mu kare kanmu daga mi daga afkawa cikin hallaka ta shedan da zai yi mana to kaga ko wanda ya sa kanshi irin wannan abubuwan ya baiwa shedan dama da zai iya kawo mishi wasi. dalili kuwa shine saboda wannan ibadar da muke yi ita ce wannan ibadar da Allah madaukakin da za ta sanya Allah madaukakin sarki ya ba mu sakamako mai kyau a ranar tashin alkiyama ita ce za ta ƙara kusantar da mu ga Allah madaukakin sarki ita ce za ta ƙara nesatan da mu daga shedan to shedan sai ya yi ƙoƙari ya shigo ta wannan ɓangaren ya ɓata maka wannan ibadar ba don komi ba saboda in ya riga ya ɓata maka ibada to ya samu galaba a kanka domin dole sai ka yi ibadan nan ne za ka samu sakamako mai kyau a wajen Allah in kana yin ibada ibadan ne zaka samu kusanci ga Allah madaukakin sarki to in yazo ya maida maka ibada taka gashi kai kana yi da sunan kana yi amma shi ya ruguza maka baka sani ba kaga zai mai da kai ya halakar da kai ne kai a tunaninka kana ibada amma a wajen Allah kai kuma ba ibada kake yi ba ya halakar da kai ya bata maka ibada to shi yasa saboda irin wannan muhimmancin ibadan ne yasa muke dauko wasu abubuwa irin haka domin mu yi kokari mu ga da ni da ku ga baki ɗaya mun gyara Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin abin da ya dace a cikin abin da ya shahi tsarkin mu da kuma sallolin mu da sauran ibadun mu gaba ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم, اللهم, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله